الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا همة الشيخ هدري لنا بهذا المحضر ولتأتي بنظرة تأتي لنا بالظفر الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى ديرا يا مينونا من إرم رانا من سر من البركة يومنا رانا الجمعة قوم قوة الربيع الأول هجرة النبي عليه الصلاة والسلام شكرة تدبوتا تريهدو دا أربعين شدة wacce ta yi daidai da goma sha uku ga watan Satumba, wata na tara kenan a miladiya shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu cikin wannan zama da muke na maulidin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam munasaba da haihuwar annabi a wannan wata mai albarka. Muna cikin dai wannan littafi na al'anwarul Muhammadiyya min mawahibin ladunniya. hasashen nan na Muhammadiyya, wanda littafin an yi ɗebo shi ne daga cikin baya-bayan Allah na daga gare shi. Muna cikin almakasidil awwal ‘yan uwa, har yanzu, makasidin nan wanda makasidi ɗaya ne daga cikin makasadai guda goma. Allah ya sama mu gama ɗayan a bana, saboda irin gwalagwalai da lu'ala'ai na sirrin annabi da muke samu a ciki ba buƙatar mu saurin ba buƙatar mu fahimta da jin annabin ai ruhin mu a jikin mu a cikin wannan makasadi kamar yadda kullum muke maimaitawa saboda kowane karatu zaman kansa yake yi wala Allah wani dan adam din wannan din zai fara samu wataƙila na jiya zai samu ba zai sake samu wani ba wataƙila na yau zai samu saboda haka makasadi ne wanda yake bayani a bisa ɗaukakawar da Allah yau manzo Allah tun a cikin rigayen annabtar annabi ta azal akwai maganar tsarkin nasabar annabi a cikin wannan makasin akwai maganar alamomi na irhasatu na kawariqul adat na maganar daukan cikin da sai da Amina ce da manzo Allah akwai maganar kissar haihuwar annabi a cikin wannan makasadi akwai maganar shayar da shi akwai maganar rainansa akwai maganar labarai da Allah ya tabbata cikin littattafai magabata littattafai na annabawa dangane da aiko annabi akwai maganar hijirar manzo Allah cikin makasarin akwai maganar yaƙoƙinsa akwai maganar wakilai wato saraya kenan da ake magana wato aike da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wakilci su ake kira saraya akwai maganar rundunonin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da sirarsa a jejjere kamar yadda shi malam ya magana to yan muna cikin maganar daukan cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan ba manta ba lokacin da aka dau cikin annabi sallallahu alaihi wasallama Allah sai yayi wani abu canji ma'ana canji a cikin canji babban abin da ake gaya ma anan cewa Allah ya sa mala'ikan aljanna ya bude aljannar firdausi saboda ya dau cikin manzon Allah har muka dan damfara gurin muka ce to ai kaga masoyin annabi yana da kyau idan irin wannan wata ya zo na rabiul awwal mai kasuwanci ya zamana ya ainihin sauƙaƙa kayayyakinsa ko mutum ya ainihin wadatawa iyalansa ko wani abu dai wanda mutum zai nuna yana cikin matuƙar farin ciki da manzan Allah za mu samu a nan gaba Abu Lahab bai wasa ‘yanta, suwai ba a silamiya, mun zo magana shayarwa, saboda ta shayar da manzan Allah nonanta, ita suwai ba a silamiya. Ta je ta gaya wa Abu Lahab an haifi annabi Muhammadu, ya ji daɗi da wannan rana ta Litinin. Ɗan wuta ne da nassin Ƙur'ani ba, ba babu tantama ba canji babu tantama ba canji dan wuta ne sai yasla naran la talahab akai tasdiqin ma tunda sunansa Abu Lahab sai aka yi tasji'in aya din da balaga ta iya larabci na alqur'ani da ba'un da ba'un tunda sunansa Abu Lahab sai aka ce tabbat yada abi lahab wa tabba ma agana anu malu wa ma kasabba sai sala naran sai aka ce zata lahab tunda shi Abu Lahab ne to sai sala naran zata lahab Abu Lahab zai shiga zata lahab aka wannan amma bayan ya mutu an ganshi a mafarki a mafarki kuma mafarkin na tabbas Abbas ne ya ganshi a lahira yace Abu Lahab ya labari yace lahira ba daɗi ba daɗi muna cikin bala'i da azaba saboda mun yi gaba da Muhammad ce lahira ba daɗi yace sai dai din litinin ni dan aljanna ne din litinin yace ana bani tsotsan kausara da madara kayan shaye-shayen daɗi na aljanna daga ‘yan yatsuna. Ce, amma dalili farin cikin da nai da ranar haihuwar Muhammadu, har na ji daɗi na ce na ‘yanta waccan baiwa, har na ji ya ji daɗi ne da annabi, har na ji daɗi. To yaya kuma wanda ya la ilaha illallah ya dawwama, mu ba daɗi muke ji. da ya gamma nan zahiran wa baɗinan wallahi da ya gamma nan daɗi muke ji ka ganna nan fes billahi alazim fes ba abin da yake damuna yau ba abin da yake damuna wallahi muna dai addu'a Allah ya kawo rangwame ga sauran al'umma eh Allah ya kawo rangwame ya kawo ɗauki amma mu annabi ya ishe mu kuma waɗannan shehannai magabata da suka ɗora mu akan wannan tafarki Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri Allah ya saka musu da alheri saboda haka maganar firdausa Allah ya bude ita ko aljanna firdaus zamu je mun yi aya innal ladzina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzulan wadanda suka yi imani suka yi aiki na gari aljannar firdaus ta kasance masauki gare su to shi ne muka ce mu sauka a ciki mu kwana a ciki amma ba fita din za mu ba fa za dai mu dora karatu ne an yau waje ai a cikin sirrin sama kwana ko to mu a ciki za mu tabbata ba mu fita ba amma dai za mu dan dora da karatu yawa ba wai mu fita daga firdausu ba agar mako Allah wa adkhul jannatin na'imi wa lam awal biuna bi zalikum gayatun ni'am ko za ku mu gayatun ni'am sai yace me ونادى مناد في السماوات da aka ɗau cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mai kira yayi kira a sammai mala'iku kenan aka sa suka dinga hela ga Muhammadu Rasulullahi nan wal ardi hakkasa aka yi ta kira gashi nan gashi nan ala inna ku saurara zuna haƙiƙa hasken nan abin taskacewa al abin makmuna boye sirri alladhi yakunu minhu wanda nabiyyu a cikin wannan hadi sirri annabi mai shiryarwa yake yastaqiru fi hadhihi a wannan daren al-ummi.
yana tabbata a cikin mahaifiyar mahaifar mahaifiyarsa mahaifar mahaifiyarsa Mm.
alladhi fihi yatimmu a khalquhu cikin wannan mahaifa halittarsa za ta cika wa yakhruju ila an-nasi bashiran wa nadhira kuma zai fito zuwa ga duniya mai bishara mai gargadi inna arsalnaka bil haqqi shahidan wa mubashiran wa nadhiran da'iyan ila Allah bi ibnihi wa sirajan munira wa bashiril mu'minina bi anna lahum min Allah fadlan kabira محمد رسول الله كنا بشير نذير مقصد وهو قاسم جواد كريم باسد الكفي منعما محمد رسول الله كنا sallallahu alaihi wasallam haka zai fito kuma ya zama
wa fi riwayati Au- au- kamil ahbar a ruwayar kabul ahbar annahu nudiya yanda lamarin yake a wannan daren aka yi ta hela aka yi ta kuwa isama'i a sama wa da sifahiha faɗinta gaba ɗaya wal ardi aka yi ta hela aka yi ta kuwa a ƙasa wa da biqa'iha gurarenta gaba ɗaya anna an-nur al-maknun abin da ake faɗa ku sani haƙiƙa hasken nan abun ɓoyewa alladhi minhu rasulullah wanda a cikinsa ma'aikin Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi yake yastaqiru al-layla a fi daren nan batni dai ya Aminata.
tabbata cikin sayyida amina yar aljannan nan
fa ya tuba laha aljanna ta tabbata gare ta umma ya tuba laha aljanna ta tabbata ga sayyida amina ko mahaukata ba su yadda ba dan mahaukata ne a ce ga wani bawan Allah sansa kawai safi ‘ya'yansu su biyu, wasu mutane safi ‘ya'yansu su biyu ne, da mace da namiji suka haifi ɗansu, aka ce in dai ka so ɗan, kai ɗan aljanna ne. Shi ne Muhammadu Rasulullahi, in dai ka so shi, ka shiga aljanna, shi ke su kuma da sai ka, to ai, ta aka maso, maso uwa mai so ɗanta. Yanzu ka yi, la ilaha illallah, an cuci al'umman musulmai, har ka ce kana jiran hujja, har ka ce kana ganin wai ai karatu ne ma ita tabbatar la ilaha illallah la ilaha illallah yanzu a dubun dubata miliyoyin al'umma manzon Allah su shiga aljanna babu hisabi babu kaza babu kaza wanda suka yi kokari suka kawo mashi awa mala na yi wannan maganar bari in sake rufe littafin nan akwai wani abu fa dabara aka yi wa al'umman manzan Allah dan a haɗa su faɗa da annabi kawai su shiga bala'i. Ka guji sharrin bai Yahudi, ka guji sharrin munafiki, don su ne ummul a bayan su ɗin cutar da annabi a Madina, kuma duk wani ƙulle-ƙulle nasu ne. A kwanakin baya, shugaban ƙasar da ya sauka, ana nuna mana wani mutum ana cewa ɗan uwansa ne. Hatta wanda yake kai yanzu, na ga wani clip wanda ana cewa wannan ɗan uwan shugaban ƙasa ne. cikin aikin leburanci wujiga-wujiga. Ka sa abin da ake so a nuna ma, duk mulkin da ya ga wani ɗan uwansa san a cikin talauci da wulaƙanci. An fahimta yi, shi ne abin da ake so a nuna, idan wani gwamna ne ko wani shugaban ƙasa ko wani mai kuɗi yana yin alhairai da yawa sai a nuna ma wani mutum talaka ƙanjaman mai cikin tsummokara cikin kirci da ƙazuwa da kurkunu da bala'i na yunwa sai a ce wannan mai kun da kake gani kaga kanan babansa can. babu da aka ce kai amma wane tir da arzikin wane shine amsar fa abinda zaka ce tir da arzikin wane ko a ce wannan mai da kake gani ya rike gamna ko ya rike kaza bai girmama uwarsa ba wulakanta ta yi a cikin talauci da kangi ta mutu to a cikin kamfen din siyasa ta me zame da wanda ya zai ike da bakin uwa an gane ai ma'ana kwakwalwarka za ta ce lallai bai kyauta ba To abin da ake so a gaya ma kenan a can a gaya wawa kai ba ma kai ba. A ce ai duk waɗanda suka ga aljanna duk sun shiga aljanna amma wanda sai kawo shi fa kaga ai darajarsa ce bata kai ba kenan. Abin da ake so a gaya ma. Kuma kowane karatu akwai fiƙihunsa, akwai dalilinsa, akwai abin da ake so karatun ya haifar. Yanzu kawai mutum sai ka zo ka ce magabatan annabi ba a cikin rama ciki ba, me karatun yake so ya koyar to? Me fa'idarsa? To shi za ka ga anan ‘yar aljanna ce, ‘yar aljanna ce, ‘yar aljanna ce, shi ne ɗuba. Abin da ya sa ɗuba tana da fasarori da yawa, amma mu a nan da aljanna muke fasara ta. Za a ce ma ɗuba bishiya ce a cikin aljanna asalinta a cikin gidan annabi take, rassanta yana gidan su kowa su ‘yan aljanna. To dai tun da cikin aljanna take, ƙarshe dai magana ai aljanna ce. to tuntuna aka ce aljanna ta tabbata ga sai da amina eh na'am wa asba'at yawma idhin asnamud dunya a wa- a mankusa wannan lokaci ne a wannan rana sai gumakan duniya suka wayi gari duk sun sun sunkuya saboda jagora ya taho mai guri ya taho kurin Mm.
wa kanat quraishun fi jadbin Da- shadid da Qurayshawa suna cikin bala'in yunwa mai yawa wa diqin azim da kunci babba akhbaratil ard sai ƙasa gaba ɗaya sai ta ɗau haske, sai ƙasa ta ɗau kore, arziki ya zo da arzikin annabi. Allah albarkacin watan maulidin annabi Allah ka kawo mana sauki.
amin Dan Allah ya kawo saukin har wanda yake musu sai ya ci, dama Allah ya saba haka. Yi wanda ma ce ba Allah sai Allah ya bashi abinci. To Allah mu a rangwanta mana ko da ku mun kirin zai ɗanci arzikin. Kuma an ci arzikin ne fa ba zai yadda ba. To amma dai Allah ka wadata mana. Su ci albarkacin masu son annabi.
wa hamalatil ashjaru bishiyoyi suka ɗau ‘ya'ya, suka ɗau ‘ya'ya kenan, ‘ya'yan itatuwa a jihar.
wa atahumur rifdu min kulli arziki ya zo wa larabawa ta kowane ɓangare musamman ƙuraishawa nan fa summiyat tilka sanatu sai suka sanya wannan shekara suna allati umina fiha bi wato Rasulillahi as-sanatu din sallallahu alaihi ma- ma- wasallam.
marfu'iya ce na ibul fa'il ne shine fassara aka sanya wa wannan shekarar suna allati umila fiha bi wacce aka dau Rasulillahi cikin sallallahu annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin ta sanatal fatih sunanta shekarar buɗi Wal- mai inna fatahna laka fatahan mubina ne yato Na'am.
mai nasarar min Allah fatahun qaribun ne yato mai idza jaa nasrullahi wal fatahu ne yato shi sa shekarar ta zama shekarar buɗi da walwala Allah ya ba mu buɗi da walwala
wal ibtihaji da wato ibtihaji wato kaman ka kira fantamawa da wasu zamani wato za a samu abinci za a yi walwala za a yi warkajani a tsohon hausa warkajani sunan abin ko kuma yan zamani ana cewa fan- wani yana fantamawa to fantamawa ta alhairi fa Na'am.
eh wa fi hadithi ibn ishaqa ya zo a cikin hadisin ibi dan ishaqu anna aminata sai da amina kanat tuhaddithu annaha da utiyat kanta tana ba da labari lokacin da ta ciki da manzon Allah an zo mata faqila sai aka ce da ita shine lahadin na'am sai aka ce da ita innaki ham- hamalti bi sayyidi hadhihi al-umma ke kin ɗau ciki da shugaban wannan halitta dama kullum mu sunansa sayyiduna sayyidu sadatu rasulullah Mm, kin ɗau ciki da shugaban wannan al'umma wa qalat sai da amina ta ce ma sha'artu bi anni hamalti ni ban gane da na ɗau ciki ba irin na al'adun mata da suke yin ainihin laulayi Na'am. wala wajadtu ah, wala wajadtu lahu taqalan Eh, ko su ilan ba Na'am.
ban ji wani nauyi ba da ɗaukan cikinsa wala wahamin ko kuma wani marmari marmari kaje mata wani lokaci abincin da yake mai kyau sai ga ba shi suke sha'awa ba sai ce suna sha'awar wani abu wasu ma in laulayin suke dauka wari suke sha'awa su je su sansana saboda matsalar laulayin ciki to sai da amina ba ci wannan ba akwai matan da za ka ga kalaba suke ci wasu ko ba sa cin goro sai an kawo musu wasu ko ba sa cin goro ba sai an kawo musu wasu ma yin abin ya kai fa masai suke sansana saboda su samu saukin laulayi sai da amina duk bace wannan ba saboda sai da lujuji ne
kama tajidun kaman nisa yanda mataye suke ji ni ban ji ba illa anni ankartu rafa haibati kawai dai ni na ga aila ta ba ta zuwa ne daukewar al'ada ta sai nake ganin akwai magana sai da lujuji ne
wa atani ati sai wani mai zuwa ya zo muni wa ana bainan na'imati wal yaqbana ina tsakanin wani abu da malamai suke kiransa waƙi'a shi waƙi'a ba mafarki bane kuma ba kiri da muzu bane bacci bacci fadake fadake haka ya zo mata shi mai zuwa
fa qala sai ya ce hal sha'arti bi annaki hamilti bi sayyidil Sin.
anami kin gane ko kin ɗau ciki da shugaban halitta? Kin gane kwa? Ki gane annabi Muhammadu ke ɗauke da shi.
thumma amhalani Allahu Akbar. Zuwa nan duk da ta ga waɗannan abubuwa, duk da ta ga wani alhairi. Waccan magana da waccan magana ba ta yi mana daɗi. Tana ta ba ta yi mana daɗi a ce duk wannan abin da ta gani, duk wannan dakon da ta yi. Allah ga wata malam ko gwamnati ta ɗauke ka aiki. In ka gama ai akwai pension ko? Akwai gratuity. Ko ba haka ake ba? A yau mutum wani ihsani. in mutum jagora ne wani oga a kasuwa ko a kamfani ya ɗauki mutane suka yi masa hidima suka yi masa hidima bayan sun gama sai ya musu wani abu sai kenan sai kai yanzu mahaifiyarka ta shiga aljanna dan gaɓo dan gaɓuwa ko shi kenan mahaifiyarka ta ɗauko ka kayi karatu eh a sa'adar da ne kaza kaza shi kenan kai ka hai a wallahi kai ya gaji eh eh, eh annabi muhammadu sai abin da ya yi Allah zai karba. Wala saufa yi uti ka rabbuka, fataraba, wala saufa da sannu da sannu yi uti ka rabbuka, Ubangijinka zai dinga baka, ya dinga baka, sai ka ce ka gamsu. Shi kenan zai a gamsu, ko? Allahu akbar, zai karatu.
thumma amhalani Wannan mutum ya jirkinta zuwa na hatta idza danat har wiladati sai da haihuwa ta ta kusa atani sai ya zo muni.
fa qala quli Sai ya ce idan kin haife shi ki ce u'iduhu bil wahid ina neman Allah ɗaya ya tsare shi ina tsare shi da ɗaya Allah kenan min kull min sharri kulli hasidi daga sharrin duk wani mahassadi munafiki dan iska Mm.
irin su ne yayi bari mu mai- maimaita ka ji abin da tace kai Na'am.
yace ki ce in kin haife shi U- u'iduhu bil wahid ina neman ɗaya Allah kenan ma'ana ina tsare shi da kadarin Allah ɗaya min sharri kulli to hasidi zuwa wahidi ba Allah ba to ta ma san Allah a iya nan ta san Allah wahidu Mm.
muwahida ce Mm.
uizuhu bil waye wahidu Allah min sharri kulli hasidi daga sharrin duk munafukai na farkon da na ƙarshen Mm.
yan fata
thumma sammihi ta muhammadan sa masa suna Muhammadu an gaya mata sunansa Muhammadu kuma Allah ya kimsa abin cikin zuciyar Abdul Muttalib sai ya sa masa Muhammadu kuma da man can haka yi Allahumma salli ala man fi sama sayyidina Muhammadu man fi al-ard sayyidina Muhammadu Sai Abdul Muttalib kawai yana zuwa ya ce sunansa Muhammadu ba ba sai da Amina ce ta gaya masa ba aka ce to kai Abdul Muttalib a kakanninka kab na tarihi babu mai suna Muhammadu dan tun daga annabi Isma'ila har zuwa shi Hashimu ba Muhammadu a ciki yace me yasa yace a so nake farko da gare su dinga yabansa alam bi yawmi sunni Muhammadan khairasmi ramzan li ma'anar ismi min jaddihi liyanjali bihamdil awwalina lahu wal akhirina fa kana za yaqina min al karimil mufdali malaman nahwu ko malaman sarbu amma nahwu ma dai da malaman nahwu da malaman tajwidi in kai balaga a nahwu sai ka tafi sarbu akwai wasu harufa da ake kiransu ukurjihi akwai wasu harufa da ake kiransu huruful illaci ma ma'ana huruful illa ana kiransu huruful maddi ko huruful illa da waw na'am da alif da ya'un waɗannan su ne huruful maddi ka yi sa ƙala ƙila qalu an gane ko shine huruful maddi ko huruful illa ana hau to a cikin sunan annabi Muhammadu babu harafin illa annabawa guda 25 asamin muke bayarwa ka je ka bincika Qur'ani ya lagawa mala saboda Allah ya yi annabi ya gama tsaftacewa ya tsarkake shi ta kowace waje ba kai saka samu illa a annabi ba illa zahira ko baɗina hissa ko ma'anawiya babu a cikin annabi ko a cikin danginsa ko a cikin iya duk babu amma abin mamaki duk annabawan nan tare da darajarsu da ƙimarsu da ƙadarinsu lillahi allazi la ilaha illa huwa annabawan nan guda 24 duk wanda ka dauka cikin Qur'ani a cikin sai da Allah ya dake shi da harafin illa ba wai ya illata annabin bane ba wani annabi da wanda a cikin sa a cikin sunansa ba harafin illa yanzu alarammomi za su ce haka abin yake ce ka je kai ta duba a ramma wa ka sani a cikin annabawa a cikin alqur'ani ka mun dai malam Musa to ai kaga akwai harafin illa akwai wau kuma akwai alif ma a cikin guda biyu aka illata ba ba wai illata annabi Musa aka yi ba fa an ga eh harafin illa guda biyu aka kawo a ciki mu da sa sai wa ka sani Ibrahimu to akwai ya a ciki. Ibrahimu. Sai wa Isa, kaga shi mai biyu ne a ciki. Akwai ya, akwai alif. Isa. Sai wa Nu, kaji Nu, akwai wa a ciki. Dawu, kai kaji fa Dawuda. Alayhi salam. To mu tafi kawai dai, amma Muhammadu fa Muhammadu shi babu shi nan. Ajiyar da aka yi, sau hudu Allah ya ambace shi a ciki, cikin Ƙur'ani. Rasulullahi ke Wannan shi ne fa subject ɗin maulidi. Wannan abin tunani a annabi da sanin girmansa shi ne subject ɗin maulidi, shi ne manufar maulidin manzan Allah. Muje,
wa an ibn abbas daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare da gare su kala ya ce kana min dilalati yana daga hamli cikin Amina alamomin bi ɗaukan Rasulillahi cikin sallallahu alaihi manzala da sai wasallam.
da Amina ta yi da annabi أن كل دابة لقريش kowace dabba a cikin Qurayshawa نطقت تلك sai da ta yi الليلة magana a daren duk an ji kinkiya ce magana raƙuma ce magana akuya ce magana duka mun shiga wani maulidi wasu- wani wani wani gurin shekarun baya da karatu ya karatu muka ga kaman wasu tunanin zai wani waje maganar dabbobi muka ce ai kafin ma manzon Allah annabi Sulaiman ya ce ya yi wannan su ullimna mantiƙar tsairi an gane ai ullimna mantiƙar tsairi maganar tsuntsayen tuntuna sanar da annabi Sulaiman نعم
hutina min kulli shay'in na'am وقالت حمل برسول الله صلى الله عليه kowace dabba وسلم sai ta ce an ɗau ciki da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ورب الكعبة na rantse miki da Ubangijin Ka'aba وهو إمام الدنيا shine shugaban duniya salli ya rabbana wa sallim ala man walil kalkira majun wajiba صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء salli ya rabbana wa sallim ala man huwa lil kalkira majun صل wajiba يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور به ويومه وازدهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء ليلة المولد الذي كان للدين سرور بيومه وازدهاء صل يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما ولك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين kowace dabba ta yi furici ta ce ta rantse da ubangijin Ka'aba an ɗau ciki da shugaban halittu وهو إمام الدنيا shine shugaban duniya وسراج أهلها fitilar mutanen duniya ولم يبق سرير لملك babu wani من gado ملوك na الدنيا gadajen masu mulki gado na zahiri da na baɗi shi akwai sariru na hissi a gaggadan sarauta kaman kujera akwai kuma gado na ma'ana wane yana kan kujeran mulki ko yana kan gadon mulki to babu wani masu irin waɗannan gadaje na mulki gadajen na zahiri ko na baɗini daga masu mulkin duniya su fafawa a irin wannan lokaci إلا أصبح منكوسا sai da yawa yi gari abin sunkuyarwa ya yi ƙasa
وفرت وحوش المشرق dabbobin yamma- gab- yab- gabaci sun yi gabas sun yi gudu ma'ana sun yi gudu sun yi yamma إلى وحوش المش- zuwa المغرب dabbobin yamma sun yi gabas na kudu sun yi arewa na- na arewa sun yi kudu بالبشارات duk suna yi wa juna bishara وكذلك أهل البحار hakanan ahalin koguna kamar dabbobin ruwa يبشر بعضهم sashin بعضا su yana baiwa sashi labari da bishara وله في كل شهر من ya شهور kasance a حمده cikin darajar annabi darajar ta annabi ce a kowace a kowane wata daga watannin da wat- da annabi ke ciki نداء في sai an yi الأرض kira a ƙasa ونداء sai في an yi kira a السماء sama أن أبشروا ku yi farin ciki jama'a ku yi farin ciki halittar Allah فقد آن أن يظهر أبو أبو baban القاسم Kasimu ya kusata ya bayyana zaka ji kana cikin faidal Ahmadi ne kurum صلى الله عليه وسلم littafin ya riga faidal Ahmadi zuwa Mm, na'am ميمونا mai مباركا gamammiyar albarka وعن غيره daga waninsa shi Abdullahi ɗan Abbasu ɗin waninsa ne ya faɗi wannan kuma نعم لم يبق في تلك الليلة دار a a wannan dare babu wani gida da ya ragu إلا أشرقت sai ya yi haske saboda nurin lahi ne ya zo
ولا مكان babu wani إلا bigiri دخله النور sai da haske ya shiga wannan guri ولا دابة ba wata dabba إلا sai da ta yi نطقت furici ba ma a iya gidan ƙurishawa ba kenan kowace ma
wa da ya kai da ya kai ne zaka ji an ce sun gaisa da raƙumi ko sun gaisa da barewa ko kaza duka ko bishiya ta magana ja allida dillida awati al ashjaru sajidatan tamshi ilaihi ala saqin bila qadami ba fa ja allida awati hi shajaratu ba fa ya kamata ma fahimci larabci Imam al-Busiri yayi ko ta yadda allida awati hil lida'awati hil ashjaru ma ma'ana al ashjaru bishiyoyi da yawa Mm. Na'am, wa ana abi zakariya an karba daga Abi Zakariya ya ibn aid da ya dan Aizu.
baqiya sallallahu alaihi wa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya wanzu a cikin mahaifiyarsa tis'ata ashhur wata tara yayi saboda ashabu tis'a ne shi kansa. Wata tara yayi kummalan a cikakku ba dan ba bakwai ni bane. Shi Annabi ba bakwai ni bane. Kuma ba shekarau bane, kuma ba tambai bane. a kwarai da gaske annabi ba bakwaini ba ne ba shekarau ba ne ba tambai ba ne bakwaini ɗan wata bakwai shekarau wanda ya wata goma sha biyu a ciki shi ne shekarau tambai wanda sai da aka manta ma tambaya ake yau za ta haihu ne saboda ba lissafi ya kwanta shi ne tambai ai da hausa kake magana ko yawa shi kowane suna na bahaushe da kaji akwai dalilin da yake sawa akwai irin su korau akwai su barau akwai su sadau akwai su mantau kowanne da sunansa ba wannan muke magana ba da daya haka mu je karatu yawa je karatu la tashku waj'an wata tara ba ta jin ciwon komai wala maghsan ba ta jin wato magasu abinda ake kira magasu ciwon ciki eh ana kiransa gamba ciwon nan magasu ɗin ciwon cikin mata da suke ana kiransa gamba ba gamba ba gamba sunansa da hausa
wala rihan ba ta fitar da wata irin iska da mata suke fitarwa akwai karin magana a gurin amma ba za mu faɗe shi ba a wata munasaba ta kalmar hausa ma faɗe shi amma a nan ba za mu faɗa ba karin magana ne tunda ya danganci janabin annabi shi halarar annabi ladabi ake mata duk abin da ka san wani abu ne na nakasu kaɗan ko wani abu na rashin girmamawa ba a kawo halarar annabi in wata munasaba ta taso a karin magana kwaji ta amma ba a nan ba eh
wala ma- wala ma ya'rudu li zawati al-hamd ko duk abin da yake bujurowa ma'abota ciki min an-nisa'i daga mata wa kanat al-qut wa kanat al-qulu wa kanat taqulu ko na'am wa kanat taqulu sai da Amina ta kasance tana cewa wallahi ma ra'aytu min hamli min hamlin huwa akhafu ban taɓa ganin ban taɓa jin labarin wata mace da cike ta ɗau cikin ba wai ta gani ko ta ji ba dan ba ta taɓa yi ba ita sai da amina ai ba ta ɗau- ba ta taɓa ɗaukan ciki ba kuma daga wannan ba za ta sake yi ba to fassarar a labari ma ban taɓa jin wacce take ta ɗau ciki mai sauki irin wannan ba kuma babu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin allazi ma wulida misluhu fil wujudi wa lam yulad mithluhu qattu ta ce ba taɓa ban taɓa jin labari ba ko da labari ban taɓa jin wanda aka ci an samu cikin irin wannan mai sauki ba wala a'lamu barakatan minhu ko wanda ya fi girman albarka ai babu shine dai annabin
walamma tamma laha min min hamliha shaharani lokacin da cikin ya kai wata biyu توفي عبد الله sai abdullahi ya rasu kaga maraya ne alam ya ji duka ya man fa'awa maraya ne shi sai ya ji abdullahi aikin da aka aiko shi yayi an gama isa mun fara a baya annabi ba shi da ƴan uwa shagirai ko al'abai ko ummai maza ko mata
في المدينة a Madina ya rasu, daman can dai an san kakarsa ta ‘yarcanci.
عند أخواله بني النجار A nan dai banin Najjar inda Hashimu ya je ya auri Salma ai muka yi magana, nan ya je ziyara. Ka san dangin uwa sun fi tausaya wa ɗan adam. Dangin uwa shi yasa masu kayan gwari suna da wata hausa tasu. Idan ka je kasuwar ƴan- kayan gwari suka ce yau ai bakin dangin uwa ne to an samu wace wace. tumatiri ya yi daraja tattare da albasa an yi an samu wata wata inda kaji dan gwari ya ce dangin uwa ne a kasuwar yau to an samu riba mai yawa amma ran da gwari ta zama gwari ran da gwari ta gwari ta yi jangon za ka ji ya ce dangin uba ne suka shigo an da ku ka san mutum a dangin uba kanan ubansa yanzu zai ce kai zan tattaka ka ba ba haka ake a cikin gida ba kanan uban mutum ko ya baban mutum ka kawo mana shagwaba a nan zai ce zan tattaka ka ba ya mana shagwaba amma in yaron can gidan uwarsa ya je sai ka ji ana ai dan wancan ne sai a bashi kaza a bashi kaza to shi dangin uwa ya je shi Abdallah mahaifin manzo Allah wadufina bil abuwa aka binne shi a abuwa abuwa annan ita ce wadda ita ma sai da Amina can din za ta je nan aka hada su duk sai da suka tafi Madina saboda shi annabin yana tafi ka kira shi almakiyu ka kira shi almadaniyu sallallahu alaihi wasallam
wa yuzkaru an ibn abbas ana ambatar hadisi an ce daga Abdullahi dan Abbas hadisin yake Allah ya kare yadda gare su annahu lamma tufiya abdullahi lokacin da mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi wafati qalatil mala'ika mala'iku suka yi ta kururuwa ga Allah ilahana wa kururuwa.
sayyidana ya ubangijinmu ya mahaliccinmu baqiyan baqiyan nabiyyuka yanzu annabinka ya wanzu maraya Allah yana gaya musu ni na- ni nake son kula da kayana addaba ni rabbi ne zata zata zo gurin a kana ta adibi kenan Ma- ma- annabinka ya zama maraya fa qala allah ta'ala sai Allah madaukakin sarki yace ana lahu hafizun ni zan kare kayana wa nasirun ni zan taimake shi wa yansuraka Allah kenan nasaran azizan rasulullah
wa ana amri bin kutayba daga amru dan kutaiba qala ya ce sami'tu abi na ji babana wa kana min awiyati al Babana malami ne, yana daga cikin mashahuran sanin tarihi, yana daga cikin birgaman ilimi. Eh, qala ya ce, lamma hadarat wiladatu amina lokacin da haihuwar sai da Amina ta zo, qala allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa ga mala'iku, yaftahu abwabas ku buɗe samai ƙofofin sammai, kullaha gaba ɗayansu duk ku buɗe su Muhammadu Rasulullah ne zai sauka.
wa abwabal jinan Da ƙofofin aljanna duk ku buɗe, a yi canji. Eh, a yi canji. Duk abin da ya same ka na farin ciki, a samu canji kai ma gare ka. mutum ko bai iya kyauta ba dai ranar ɗaurin aurensa ai ya motsa shi mutum ne to shi Allah ta annabi yake ya ku buɗe ƙofofin sammai da aljannu da aljannatai gaba ɗaya
wa ulbisati shamsu a ranar sai da aka canja wa rana kala aka yi mata ado yawma a idin wannan ranar nuran azim wani irin haske mai kyau
wa kana qad azina Allah hakika ta'ala Allah ya ya yi umarni ya hukunta tilka a wannan shekara linisa'i ga matayen duniya ma ay yahmilna dhukuran maza aka dinga ɗaukan ciki aka dinga haihuwan maza rakiya ga rasulullah sayyidur rijali kenan al'insanul kamil.
sallallahu alaihi wasallam Mm, karamatan li muhammad Girmamawa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne.
wa an ibn abbas Daga Abdullahi dan Abbasu, kanat aminat sai da Amina ta kasance tuhaddithu wa tana taqulu.
ba da labari da kanta take faɗa domin ita za ta faɗi me aka yi ma. Ita ce kat sai da Amina.
wa taqulu atani atin Ta ce, take tana yawan faɗa cewa mai zuwa ya zo mini hina marra min hamli Lo- sittata ashhur lokacin da wat- da ciki na ya kai ya wuce ya kai wata shidda.
til manami A bacci aka zo mini.
fa qala li Ya ce da ni, ya amina ya ke Amina, innaki hamalti bi khairil alamin wallahi kina ɗauke da cikin fiyayyen halittu kaf ta san haka sai da amina
fa idza waladtihi idan kin haife shi fasammihi ki ce muhammadan masa ki sa masa suna Muhammadu sunansa kenan waqtumi sha'naki amma kake gaya wa kowa ki yi gum sai yan an gama komai Mm, san sirri abin koyewa ne
qalat sai da amina ta ce thumma lamma akhadhani ma ya'khudhu an-nisaa da naƙuda ta kama ni irin abin da yake kama mata wa lam ya'lam bi ahad ba wanda ya san ina cikin naƙuda la dhakarun wa la ko untha namiji ko mace ba wanda ya sani wa inni la wahidatun ni fil kaɗa ce a manzil.
cikin gida wa abdul muttalib shi Abdulmutsallim kakan manzan Allah yana can yana ɗawafi, yana ɗawafi, mun gaya muku shi ɗakin Ka'aba abin zagayawa ne tun a tuntuni. Eh, fa sami'tu wajabatan sai na ji wata azimatan ƙara mai girma wa amran da wani aziman lamari babba halani ya ɗan bani tsoro wannan abin da na ji wata ƙara. Mm.
thumma ra'aytu ka anna janaha tayrin Sai kuma Allah ya yi min hijabi sai na ga kaman fuffuken tsuntsu, abyaba farin tsuntsu, qad mata ala fuadi ya zo ya shafi ƙahon zuciyata, walhaba anni raw sai wannan tsirau'u, sai wannan firgici da razani ya kau daga gare ni, wa kullu da waj'in duk wani ciwo ya kau daga gare ni, ajiduhu wanda nake ji yanzu babu.
thumma iltafattu Sai na juya na waiwaya, wa idha ana bi sharbati sai ga wani abun sha an ajiye mini abun sha a ga mata an san je za su haihu sai ga wata ce yanzu a zamani a kawo masa maltina a gane ko to an riga su wannan maltina lahira ce
bayda ai sai da aka kawo mata maltina lahira ga tan anan yanzu mata masu ciki masu haihuwa a asibiti sun san karatun nan ta ce ina doya ina doya sai na ga abun sha wai likitoci sun sai yanzu suka gano wannan karatun sai da amina aka fara ba ita ga ta nan ba fa maltina ta kai irin wannan mai dan bakin dinya ba ta can eh zai- sai naga abin sha bayda farisal fatanawal sai na ɗauka na sha fa asabani nu sai haske maɗaukaki alin nurun alin ɗaukakken haske ya same ni thumma ra'aytu niswatan kaɗan sai naga wasu mataye kuma kan nakhli tiwalan dogwaye kansu ɗaya ba wai tsawon dabino ba cam suke a tsaye ba tsofaffi ba ne tukub-tukub cam suke kamar dai kafuwar dabino nam ka wajen tsawo ka annahunna min banati sun yi abdi kama manaf da ‘ya'yan bani Abdumanaf, aka juya musu kamar larabawa a cikin kakannin manzan Allah sai aka shabba da waɗannan matayen da wani famili na gidan Abdumanaf.
Na'am.
Haka suka zo, yuhdhikna bi eh, duk nabi sun zira min ido, sun kalle ni, sun cika ido da ni.
Na'am. fa bainama ana ata'ajjabu wa Eh, aqulu Ko fa baina ne ko?
na Fa baina ana a ta'ajjabu, ina cikin wannan mamaki ta ina suka san ni.
ata'ajjabu wa Ina aqulu.
mamaki ina cewa wa gautha ya ina ma mai taimaka min waye zai min taimako ya mai neman ya ina neman waye zai taimake ni a yanzu min aina alim ta ina ku kuka san da ni fa qulna sai li suka ce da ni nahnu sai ta ce ni ce Asiya imra'at fir'aun matar Fir'auna muminan nan mai gida a aljanna wa maryam ibnat sai imran Maryam sayyida Maryam ce ir Imrana mahaifiyar Annabi Isa wa ha'ula'i min al-huri ragowar matayen kuma da ke gani hurul ini ne
washtadda bil amr sai al'amari ya kai ya kawo gare ni wa ana asma'ul ina jin wajibata wannan ƙara fi kulli a sa'atin kowace a'zama sa'a mafi girma, wa ahwala mafi tsoratarwa mimma daga abin da ya wuce abu ya to kenan annabi ya to.
wa bainama Wato abin da take nufi a nan, rugugin zuwan manzan Allah ne. Allahu akbar. Allahu akbar. Wato ta ce annabi ya to, ta ina za ka san wannan da girma ake gane girma. Bari ka gane, yanzu idan sarki ya to, in dai kana tunanin yana nesa sai ka fara jin dirim, dirim, ya kusa. Idan gwamna ya to, da kana jin shiru, in duk kara jin wi, wi, wi, wai duk an kwafe wannan abin, an sawa masu girma, ita jiniya ma ba kowa ake ba ya tafi da ita ba. An gane ko? To annabin ya taho ne, ake cewa a saurara, a saurara, a saurara sai zulujudi ya taho. Sallallahu Alaihi wasallama. Na'am, fa bainama ana kadhalika ina cikin wannan tsakani, ina jin wannan wajaba, wajaba, ƙara, ƙara.
idza bidibajin Sai ga abiba.
abin shimfiɗawa babba, ai babba in zai sauka ma, ka je iyafar ka gani. A wata kazar ake sawa za a taka. Duk wai kwaikwayo ake a nuna ma fa, ga da- kai yanzu wa zai shimfiɗa ma tabar ma ka taka. Wa zai shimfiɗa ma? Yanzu idan za a yi babban taro ba manya-manyan kafet ake sa ba, na daraja sai gashi an shimfiɗa diba jibari. Don ka gane girman annabi. Idan baka gane wannan ba a duniyance za a yaƙe ka. a nuna ma wannan ba ba karami bane babba ne sai ga dibaji fari qad mutta baina as-sama'i an wal ardi shimfiɗo shi tsakanin sama da ƙasa yanzu idan za a yi shugaban ƙasa a irin welcome da ake masa tutoci ake kukkullawa da banoni duka gashi nan to kafin su yi su wanda suka fito masa wannan tsarin mulkin lamarin manzon Allah ne in baka girmama annabi ba da kulle-kullen da ake yi na tutoci da abubuwa na girmamawa za ka yi wasu masu g- wanda kake ganin masu girman ne na wa idza bi qa'ilin yaqulu sai ga wani mai faɗi yana sai ga wani mai faɗa yana faɗa khuduhu an a'yunin nas ku ka- ku kawar da shi daga idanuwan mutane rasulullahi ya to kenan lam qalat sai da wa amina ta ra'aytu rijalan ce sai naga wasu mazaje qad waqafu fil hawa'i sun tsaya sun yi fareci mala'iku ne daga zo suna faretin zuwan manzan Allah nan yanzu yin shugaban ƙasa zai zo nan a yanzu ta kadira to tun daga nesa za ga sojoji sun tsaya da yan sanda saboda a nuna ma babba ne yake tafi yanzu kana tafiya da kagar gari ya cika da yan sanda can a can sai ka ce lafiya ce mataimakin shugaban ƙasa ne zai zo ko ba ku gani dan bature ya lakance waɗannan abubuwa kawai an barki da homai suna suna shirme Eh, sun sun rasa dalilin da yasa malamai suke gano irin wannan ƙaunarsu da annabi ce ta haska musu a kulla tuta can a kulla tuta can a kulla tuta can ce menene a maulidi ne yanzu lamari ne na manzan Allah in ka kiji ka gani a gurin masu mulkin duniya Mm, je- bi aidihim abariqu a hannunsu akwai kofuna na azurfa za a ga irin wannan ma in kana kallon zuwan nan shugaban kasa har yan makaranta ake jera masa da yan wasu abubuwa a hannu ka gane ko wasu a ba su furanni a hannu wasu tutoci wasu yan kofuna duka dai saboda a yi masa barka da zuwa shugaba
thumma nazartu sai na duba in ji sai da amina fa idza ana bi qita'atin min sai at-tayr ga wani yanki daga tsuntsaye qad ghattat hujrati sun zo sun lullube ɗaki na mana waɗannan tsuntsayen a gara makallawo irin wannan tsuntsaye wai a ina yake a yanzu idan ɗan yau bai gane ba ya je ranar tabbatar da rantsuwar shugaban ƙasa ta tabaru ake saki ko ba ku gane ne Eh, ranar ranar da ake tabbatar da shugaban ƙasa ka je filin tattabaru za a zo a saki ana sakin tattabarun nan wai shikenan ita ya uwar alƙawari ce to a cikin lamarin annabi ake ma nutso gane ne ba za ka yi ba za ka yi ba me ya dalilin da tabaru sai ga tsuntsaye sun zo qad ghattat sun hujrati lullube ɗakuna ɗaki na manaqiruha min az-zum bakunan su ba irin tattabarun duniya ba ne wallahi bakunan su na zuma ruzu ne wa ajnihatuha min fukafukan al-yaqut su na yakutu ne fa kashafa Allahu an basri sai Allah ya yi hijabi wato gani na فرأيت مشارق naga الأرض gabacin duniya kaf naga ومغاربها yammacin duniya kaf an yi tazawi ne duk ta gano gabas da yamma wato tun kafin satellite ta zo ita aka yi wa satellite an nuna sai da amina satellite da muna ganin CNN muna ganin ina yau gashi a Facebook na yamma yana ganin na gabas na gabas yana ganin yamma karka ce bature ya kikiro an yi wa sai da amina wannan ita ya fi wannan ma ita kaf ta gani gabascin duniya da yammacin duniya da kudanci da arewaci saboda mahaifiyar shugaba ce yanzu a nan muna gani akwai waɗanda suna son neman shiga gurin mai- mai martaba kowane sati sai sun je gurin mai babban ɗaki su je gaisuwa a gane ai kowane sati sai sun je gurin mai babban ɗaki sun yi gaisuwa guso suke su shiga gurin mai martaba yi to yanzu kawai wani da gabo sai je kuma ya su wula daba a gurin mai babban ɗaki to mai bab- wace ce mai babban ɗaki kwata-kwata to ka gani ba ai in dai kana neman mai babban ɗaki to sai da Amina ta ce mai babban ɗaki wanda suka yi latti suka yi su'ul adabi can gare su Allah mu kiyaye mu. sai da Amina ta ce mai babban ɗaki an gane yawa
ورأيت ثلاثة sai na علام ga tutoci guda uku ababan مضروبات kafawa علما بالمشارق ɗaya tutar a gabas وعلما بالمغرب ɗaya a yamma وعلما على ظهر الكعبة ɗaya a kan ka'aba فأخذني فأخذني المخاض sai makadu wato naƙuda ta kama ni sallallahu alaihi wasallama ووضعت محمدا sai na haifi annabi sallallahu alaihi wasallama qulu ala laqadari صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم شفاعة شفاعة يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم نصرة النصرة يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وعدناه وآلاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وعدناه وآلاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه محمد المصطفى أولاه مولاه كل العدايا وعدناه وآلاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه هواه ثم هداه فاتد نفر بهديه وبعيد الفقر أغناه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه الله تعاله والله أرسله للخلق درا فما في الرسل شراه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه قد زفى المصطفى من مصطفى وزفى ذا المصطفى وصفه من أجل قرباه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه والله أكرمه في يوم مولده ووقت نشأته وليل مسراه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه والله أرسله للناس أجمعين وتم الرسالة ما أغلى وأعلاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه طاب سريرته فاق سجيته قد تم صورته وتم معناه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه جمر خوارقه راكر خلائقه فالخلق خالقه لولاه ما جاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه جمر خوارقه راكر خلائقه فالحق خالقه فالحق ما جاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العدايا وأدناه وآلاه جمر خوارقه راكر خلائقه فالحق خالقه لولاه ما جاه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه محمد سيد الكونين أروتنا وكلما كربدا فمن عطاياه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه بان الأجائبه بان الغرائبه فتيبه ذله وتي سراياه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه وتلك رابته وتلك منته وتلك هجرته وتي مداياه محمد المصطفى مولاه مولاه كل العطايا وأدناه وأعلاه اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أملك والخاتم لما سبقنا سر الحكمة ولا هادي إلى صراطك المستقيم آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله alhamdulillah muna godewa Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya bamu ceton manzo Allah Allah ya kara mana kaunar annabi Allah ya mana sutura da'ima Allah ya mana albarka zahiran wa baɗina Allah ya ji kan iya mai gafarta musu ya saka malaman mu na ilimi da na alqur'ani shehannan mu Allah ya saka musu da alhairi Allah ya ban mu akan wannan kadami da tafiya Allah ya buɗa mana kirjinmu da dukkanin nasarori. Allah ya ɗaukaka wannan zawiya da ‘ya'yanta a duk inda suke, da wannan makaranta da ‘ya'yanta a duk inda suke, da masoyan waɗannan zawiya daga duk inda suke, har ma annabi sallallahu alaihi wasallam. Allah ya ba mu abin da za mu yi wa manzon Allah hidima, musamman a wannan wata-wata mai albarka wata na annabi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين